الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيغبا دكرات النحو دقا للتافن ملحة الإعراب وصنخة الآداب ta al'imam al-hariri rahimahullahu ta'ala da ya rubuta domin a karantar da ilimin nahawu da kuma abin da ya shafi wasu matsaloli na sarfu kaɗan. Muna wannan rana ta talata sha tara ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu. wanda ya dace da tara ga watan biyar shekara ta 2023 biladiyar haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam a satin da ya gabata mun tsaya a baiti na tamanin daidai yau za mu tashi a baiti na tamanin da ɗaya kuma wannan darasi shine darasi na goma sha uku daga cikin wannan littafi mai albarka. Al'imam al-Haririyu ya ce, Waljarru fil ismi sahihil munsarif bi ahrufin hunna iza maƙila sif, min wa ila wa fi wa hatta wa ala, wa an wa manzu summa hasha wa khala. والباء والكاف إذا ما زيدا واللام فاحفظها تكن رشيدا ورب أيضا ثم مذ فيما حضر من الزمان دون ما منه جبر تقول ما لقيته من تقول ما لقيته مذ يومنا ورب عبد كيس مر بنا ورب تأتي أبدا مصدرا ولا يليها الاسم إلا نكرة وتارة تضمر بعد الواو كقولهم وراكب بجاوي آه الإمام الهريري يتشي باب حروف الجر وأنم بابي أنا مسا سونا دا واتو بابي da yake ɗauke da bayani akan haruffan jarra wanda wayannan haruffa an jiyo su daga larabawa kan cewa in ɗaya daga cikinsu ya biyo suna ya biyo bayansa to wannan suna harafinsa na ƙarshe akan masa jarra to sai ce wal jarru ita jarra filisbis sahihi don a cikin suna wanda yake mai lafiyar ƙarshe almunsarif wanda yake kuma yana tasarrufi yana juya yana ɗaukar talwini to bi a harufin wannan jarra ana yanta da wasu haruffa hunna wa'annan haruffan su ne ma ƙila sif a lokacin da aka ce da kai siffanta mana haruffan jarra to ga su zan kawo maka sai ka haddace ana neman su daga wurinka to kaga za ka iya halarto su. To, a nan, a ce wadda ya yi waljarru fil ismi, a ba nan da rurar waƙa ba za a ce fil ismi, saboda wannan hamza ta cikin suna, hamzatul wasle ce ba hamzatul kwatsai ba. To, amma saboda rura ta waƙa, hamzatul wasli akan iya mayar da ita hamzatul kwatsai, ko kuma hamzatul kwatsai a mayar da ita hamzatul wasli. duka wannan a darura waka ana iya samu to in ka ce waljarro fil ismi sai baitin ya kalle amma waljarro fil ismi sahihil munsarif eh to baitin lafiya lauya yake insha Allah idan ka ambaci taf'ilarsa yawa musafilin musafilin tare da wasu abubuwa to zaka ga ta fita lafiya lau to cewa a alismi fil ismi kaga wannan ya fitar da al-af'al kenan ba a samun jarra ga ainihin ayyuka sawa'un fi'ilun mudari'un ko fi'ilun madin ko fi'ilu amrin su jarra ba ta shigansu saboda haka jarra tana daga cikin khususiyatul asma yawwa abubuwan da sunaye kaɗai sun ka keɓanta da ita sannan cewa as-sahih wannan ya fitar da sunaye guda biyu shine al-ismul manqus shine ma kana akhiruhu ya'un al-maksuru lazima al-maksuru ma qablaha kamar ka ce al-qadi al-jani ar-rami da makamantansu saboda haka sunan da ya kare da ya'un a ƙarshensa yawon ɗin kuma an samu ainihin wato harafi mai kasara yana janta to shi ake kira suna mankusi shi jarrarsa muƙaddara ce ƙaddara ta ake yi a kan ita yawon ɗin kamar yadda an yi wannan a baya misali marartu sai ka ce bilƙadi bilƙadi ba za ka ce bilƙadi ba ba za ka bayyana ta ba sai ya zamo bi harfu jarrin alƙadi simin majarurin bibi wa alamatu jarrihi alkasaratul muƙaddara alal yayi mana'a min zuhuri hassiƙalu لأنه منقوص كو معتل الآخر sannan cewa as-sahih ya fitar da alismul maqsur shine ma kana akhiruhu aliful lazima al-maftuhu ma qabla hmm al-maftuhu ma qablaha yawwa to shi kuma gaba ɗaya shi harakata ɗinsa ma muƙaddarai ne akan akan alif eh yawwa kawai misali a wanda dai duk bayanansu sun gabata irin su al'asa misali irin su alfata da makamantansu yawwa to su shi gabaɗe ƙaddara harkatu ɗinsu ake yi shi kuma alisimul mankusu da muka yi bayani a ɗazu shi kuma ana ƙaddara biyu shi ne akan kaddara dhamma akan kaddara kasara amma annasbu ko alfataha to ita tana bayyana ra'aytu alqadiya amma zaka ce ja alqadi sallamtu ala alqadi ba zaka ce ja alqadi sallamtu ala alqadi eh ba ji laraba na faɗa haka ba eh to ce wadda ya almunsarif ya fitar da almamnu'i min sarraf shi kuma jarrasa yujarru bil fataha sallamtu ala ahmada daga ala harfu jarrin mabniyun ala sukun ahmada ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al fataha niyabatan an al kasra li'annahu mamnu'un min as-sarf to duk wannan baiti ya kunshi wayannan bayanai dole in ka zo ka yi wayannan bayanai ba haka kawai dai ya kayyade ya kayyade ita jarra din a cikin suna dalilin ambata suna don a fitar da al'afa'al wal huruf ma sannan dalilin ambata as-sahih don a fitar da al-manqus da al-maqsur min al-asma' sannan cewa al-munsarif don a fitar da al-mamnu'u min sarf bi ahrufin hunna idza ma qila sitto ga harfan yace min wa ila wa fi wa hatta wa ala to daga cikin huruful jar wa'anda ya kawo dan ya kawo mana harufa guda goma sha tara eh sha sha hudu afwan guda goma sha hudu ya kawo a wannan littafi wa in kana wasu sun kai su ashirin da wani abu musamman in ka duba littafin ibn malik abin nan babban littafinsa alkafiya to ya kawo su kusan ashirin da wani abu ko da ɗaya ko da biyu ne takariban to sai ce daga cikinsu akwai muna da min wa misali ka ce kharajtu minad dari a gani minad dari na fito daga gida kaga addari majrurun bimin hmm? sane ce wa ila muna da ila misali sai ka ce ilal masjidi da na fito daga gida ilal masjidi to kaga ila harfi jarrin al masjidi majrurun bi ila hmm? haka nan akwai fi kamar ka ce i'takaftu fil masjidi na yi itikafi a cikin masallaci wa antum aakifuna fil masajidi ka gani ko to wannan fi harfu jarrin ce al masajid ismun majrurun bi fi sannan yace wa hatta harfi na hudu akwai hatta kamar faɗin Allah ta'ala hiya hatta matla'il matla'i kaga hatta harfu jarrin مبني على السكون مطلع اسم مجرور به التاء وعلامة جره الكسرة وهو مضاف الفجر مضاف إليه ها أه؟ وعلى حرف نبي أكوي على أكوي على كمان مثالي كتشي ركبت على الفرس نهو دوكي كو جلست على الكرسي kaga ala harfi jarrin mabniyun ala sukun alfaras ismu majrurun bi ala harafi na shidda wa an akwai an nahu kamar ka ce sa'altu anil ilmi na yi tambaya akan ilimi na yi tambaya akan ilimi to kaga an harfi jarrin al ilmi ismu majrurun بأن وعلامة جره الكسرة كو الكسرة تسار في نبكوي ومنذ هكذا منذ من حروف الجر أنغاني سيدي أنان يا ɗauki don harfan biyu ne akwai munzu akwai muz bambancin su manzo akwai mimun sannan akwai nunin sakina sannan akwai zalun mu'jama muharraka akwai zalun mai digo sannan kuma tana da zamma manzo ita kuma waccan daga mimun sai zalun mimun mutaharrika bi dhammi zalun kuma sakina muz to anan malamai sun yi sabani kamar yadda zai yi bayani a sabanin da sun kai shin suna da bambanci ta fuskar ma'ana da kuma sunayen da suke shigarwa? To, al'imamu imamul fanni kenan shi ne sibawaihi shi ya karkata kan cewa manzo tana shiga ga zamani wanda ya wuce. Kamar misali, tana shiga ga zamani wanda ya wuce, kamar misali ka ce, ما رأيته منذ يومين ما رأيته منذ يومين ban gan shi ba tun kwana biyu da suka wuce kaga wannan ya riga ya wuce ko sannan tana shiga ga alhadir kamar ka ce ma ra'aituhu منذ اليوم eh ban gan shi ba tsawon yinin nan kaga alhadir kenan eh ma'ana kana magana har zuwa yanzu da nake magana ban gan shi ba shine ma'ana alhadir to shi al-imam sibawaihi ya ce abin da ya shafi muzu kenan eh to muz ita kuma zai yi bayani akan ta nan gaba insha Allah sai mun kai gare ta sai mu ƙara bayani to sai ce summa hasha harafi na takwas kenan sai hasha wanda tana daga cikin kuma adawatu na alistisna a sannan kuma tana daga cikin hurufin jarri da ita da khala da ita da ada to su uku nan idan suna ya biyo baya gare su kana da zaɓi ko kai mai jarra ko kai mami hmm? ko kai mai ko kai mai nasu ba ko gumban daga razon an yi shi a cikin nazumu al'ajin rumiya to saboda haka kana da dama ko kai mai nasaba ko kai mai jarra an gane yawwa amma da sharaɗin in ma bata gabace su ba yawwa idan wato ba a kore su da ma ba kawai misali kace ja alƙaumu hasha zaidin kuma kana cewa hasha zaidan amma in ka sama to wajaban nasubu ta ayyana nasubu an gane ko kamar misali ne kun yi shiru muna magana hasha Mhm. Mhm. Aha. To, za a iya sami mun ko ba za a iya sami mun ba. Cikin karatun da muka yi. Aga wannan ya nuna ba a mazakara kenan. Hmm? Hmm? To a ce mi? Hmm? A ce mi? Hasha ba a sa mata mimu. An gane? Yawwa. Ko dai ka ce ja alƙaumu hasha zaidan ko hasha? Eh? Zaidin. a karatun da muka yi ita ba a sa mata mimin ba ta bukatar mimin to anan kaga hasha sai ka ce harfu jarrin ko aha zaidin majrurun bi hasha to khalafa hmm? a ce min ja alƙaumu ma khala zaidan to ita in ka mata ma masdariya ta ayyana nasu baka da damar ka ce ma khala zaidin bai yi wa to ita tana ɗaukan ma amma hasha ba a sa mata ma to wannan kenan amma in ka cire mata ma to ita ma tana da wa'yancan fuskokin guda biyu ja alƙaumu khala zaidin ala zaidan in kai jarra ta zamo harfin jarra in kai nasba ga zaidu ta koma alatul istisna to akwai ada da bai kawo ba wanda ita ma tana daga ainihin ciki ya kamata ya kawo ta amma ita ma akwai ta ja alƙawmu ada zaidin ko ma'ada zaidan yawwa ita ma tana ɗaukan ma saboda haka da khala da ada duka ana samu su ma amma ita hasha ba ta ba sai an samu ta ma almasdariya ba to walba'u sa'annan daga cikin haruffan jarra akwai ba'un shine yace az-za'ida wadda wannan ba'un suka ce wato musamman ma in ta zo a matsayin za'ida shine sila ta zo da ma'anar sila wato ta zo ne kawai don a ƙarfafa zance ko hukunci to ita ma kala biyu ce akwai ta alƙasam wadda ake sawa ga rantsuwa akwai kuma kawai allati tufidu al-ilsaq wa al-iltisaq kamar misali ka ce marartu bi zaidin aga bi harfu jarrin zaidin majrurun bi aha sai wal kafu ita kuma littashbi kamar ka ce misali zaidun kal asadi ai zaidu kamar zaki yake eh laisa ka mislihi kaga ba a ce ka misluhu ba ko ka maslahu sai aka ce ka mislihi eh to anan kafin harfu jarrin ce a zaidu shine eh, al'asdu shine majrurun bika hmm? to sai ce iza ma zida amma da kafin din da bawon din in ya zan an ƙara su mana an ƙara su ya zan koda cire su an kai larabcin ba zai iya lalacewa ba eh misali zaidun kal asad za ka yi cewa zaidun asadu ko kuma zaidul asadu kai zaidu zaki ne zaidu nil asadu zaidu kan zaki ne sai ka cire kafin hmm? na'am ka ce yawa an shafe ta to wannan shine zama zida damiri yana koma zuwa ga alkaf da alba idan ya zan ƙara su aka yi eh suka zamo na ziyada kenan an ƙara su littaukidi to sai cewa lamu haka na akwai lamun kamar ka ce almalu li'amrin kagali harfu jarrin amrin ismun majrurun bili wa alamatu jarrihi alkasara to ita ce ta sha uku ta nawa sha biyu sai ce fafazha ka haddace musamman wa'annan harufan da suka gabata ta kun sai ka zamo rashida shiryayye a cikin zancen ka duk sanda za ka yi magana ba za ka yi kuskure ba amma in baka haddace su ba to sai harfin jarra suna ya biyo baya gare shi sai ka rasa me za ka yi masa sai ka yi kwaba amma kana haddace su to da kaga jumla kaga suna ya biyo bayan wani daga cikin haruffan nan to ka san hukuncin da za ka yi masa sai ce wa rubba aidan sun musfi ma hadar tasha uku wa rubba muna da rubba aidan kuma ma'ana ita ma tana daga cikin huruful jarri ka ka za a faɗi hukunce-hukuncinta nan gaba ka ƙaulika kamar zancen ka rubba abdin kayyisin ko kuma rubba abdin kayyisin marrabina ai so tari akan samu bawa wanda ba ɗa ba mai kaihin ƙwaƙwalwa marrabina yakan biyo ta gummu to kaga a nan rubba sai ka ce harfi jarrin abdin ismu majrurun yawwa bi rubba hmm? to shi yasa faɗin Allah ta'ala ruba ma ya waddu lazina maɗin nan sai suka ce suna ce ba harafi ba ce saboda mi ga harafin jarra ya biya shige ta ruba hmm? yawwa akan ce rubba akan yi takfifi a ce ruba hmm? duka wannan ya inganta shi yasa aka samu kira'a a haka to sai ce summa muz ta ƙarshe sai muz uwar munzu uwar ta ce to sai malam ya ce amma fi ma hazar ita kawai tana shiga ne ga suna wanda yake nuni akan alhal abin da yake halarci ina misali kamar ka ce ma ra'aituhu muz yaumina muz yaumina ban gan shi ba tsawon yinin nan namu saboda haka bisa wannan ƙauli bai halatta ka ce ma ra'aituhu muz yaumaini to in ka yi haka ba za ka yi jarra ga yaumaini ba ba za ta yi aiki ba sai dai ka ce ma ra'aituhu muz yaumani eh yawwa saboda haka yau mali sai ya zama fi mahallin rafi a nan kaga muz sai ya zama ilga'in ta bata yi aiki ba bata yi aiki ba to shi yasa ya ce fi ma hadar mina zamani takan shiga ne ga abin da ya halarto daga zamani duna ma minhu gabar banda zamanin da ya riga ya shuɗi almadi kenan kun ga kenan munzu ta fi ta ƙarfi ita munzu ta da hulu alalmadi wal hadir duka yauwa za ka iya cewa ma ra'aituhu munzu yaumaini ma ra'aituhu munzu yaumina haza jaza amma muz to sai ka ce ma ra'aituhu muz yaumina ba za ka ce ma ra'aituhu muz yaumaini ba sai dai ka ce ma ra'aituhu muz yaumani eh to shi wanda ya san abin da yake da yaji zai fahimci cewa eh to nan muz ba ta yi aiki ba to wannan shine ra'ayin al-Imam Sibawai amma wasu malamai sun ce a'a dukkaninsu kowace daga cikinsu tana shiga alal madi wal hadir kenan bisa ga wannan ƙauli nasu za ka yi cewa ma ra'aituhu muz yaumaini eh bisa bisa nasu ga ra'ayi eh amma sun saba ba shi al-imam Sibawai to shi al-imam al-Hariri anan sai karkata zuwa ga ra'ayin Sibawai yawwa ku samu littafin shi alkitab dubu ashirin da bai ake sayar da shi na nahawu jalladi zai kai biyar haka alkitab sunansa ke na alkitabu na to sai malamai suka ce ita muz a asalinta munzu ce ma'ana duk asali harafi ɗaya ne amma laraba sun raba ne suka rage mata harafin nono aka canza mata haraka saboda littafif lokacin da kake son ka ce munzu ka faɗa lokacin da kuma kake son ka yi ka yi ta kasiri a likitasar sai ka ce muz kaga muz ya fi sauki munzu kaga akwai a sikal to amma duka ɗaya ne to sai suka suka suka shafe nunin ta tsakiya sakina da suka shafe ta sai yau waye gari muzu muzu mimin da zamma zalun ita ma da zamma to sai laraba suka kalli cewa ai mafi yawa takan zo ne mutasila takan zo mutasila ma'ana aka yi wasalu ɗinta da wata kalma musamman yana yiwuwa kalmar nan ma tana da tarifi ina ba an gane sau tari akan samu haka to in za a yi wasu za a haɗe ta da wata kalma to shine sai su yi mata sukunin misali su ce mara aituhu muz yaumina muz yaumina kaga kayi wasu a nan kaga ba ta haɗu da alif da lamun ba an gane? to shi yasa littafif ya fi a ce mara aituhu muzu yaumina a ga fihi siƙal akwai nauyi mara aituhu muzu yaumina amma saboda takfifi sai suka ce muz yaumina to amma in ya zan sunan da ya biyo baya gare ta yana da al'alif da lamun to anan littakhallus min sakinaini shine kana da zabi daga larabawan wasu sai su maida mata dhammata ta asali ma ra'aytuhu muzul yaumi ma ra'aytuhu muzul yaumi kaka ce muz al yaumi a eh wasu kuma suka ce a kana iya mata kasara ma ra'aytuhu muzil yaumi muzil yaumi muzil yaumi to duk wanda kai sahha kana da zaɓi to sai a kiyaye wannan saboda haka in ta biyo sai ka kalla mi a gabanta eh in akwai alif da lam saboda kada sukuni sukuni guda biyu ba su haɗuwa eh to sai a harraka ɗayar ƙa'ida ce dama idan an samu iltiqa'us sakinaini to shine hurrikal awwal hurrikal awwalu na farkon sai a yi mai wasali ba ɗauri ba sai a sa mai wasali to wannan dai abin da ya shafi a kenan da kuma bayanai a kanta da bambancinta da munzu ga waɗanda suka bambance wasu kuma sun kalli asali suka ce da abu ɗaya ne kowace tana shiga alal hadir da almadi to sai ce ta ƙulu ga misali za ka ce malaki tuhu ban haɗu da shi ba muz yaumina e, bisa ga wancan sharaɗi da ya bayar da ya ce fi ma hadar mina zamani duna ma min ho gabar hmm? an fahimci wannan ko? to sai ka ce ma harfu nafiyin mabniyun على السكون لا محل لها من الإعراب لقي فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير الفاعل وضمير الفاعل بارز متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل والهاء ضمير بارز متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به ما لقيته موز حرف جر مبني على السكون يومي اسم مجرور بمذ وعلامة جره الكسرة وهو مضاف وانا ضمير الفاعل اه كود كشي ضمير المتكلم مبني على السكون في محل جر مضاف إليه ورب عبد كي سم ربنا سوتاري أكن سامو باوا مي كهين قوقلوا يا بيو كسا غريمو ko wa wawul hal rubba sai ka ce harfu jarrin mabniyin al-fathi abdin ismun majrurun bi rubba bi rubba wa alamatu jarrihi al-kasra wa huwa sifatun ko na'at kayyisin mausuf kai wa huwa mausuf ko mal'ut kayyisin sai ka ce na'atun majrurun wa na'atu majrurin majrur marra fi'lun madin mabdun al fathi bina jarun majrur yata'alliqu bi marra yata'alliqu ko muta'alliqun bi bi marra to sai ya dawo ga rubba zai faɗi wasu hukunce-hukunce guda uku da suke da alaƙa da, da ita sai ce wa rubba ta ti abadan musaddara wala yali halismu illa na kira wa taratan tudmaru ba'da alwawi ka qawlihim wa rakibin bajawi wa rubba to ita rubba ɗin nan da aka ambata daga cikin haruffan jarra Malik ce ta'ati takan zo abadan har abada musaddara a farkon zanci ba ta zuwa tsakiyar zanci. Yawwa, shi yasa ruba ma ya wadda lazina kafaru, kaga ba a kawo wani abu kaminta ba. Ba cewa aka yi allazina kafaru ruba ma ba. To takan zo musaddara ba na farkon zanci. kuma abadan eh haka an haga laraba na yi to kai ma dole ka bi biya kawai an naka eh in in baka ka biya kuma ka aje yaran sai ka je ka yi naka eh amma ba za ka canza musu ka'idarsu ba kamar ko misalin da ya kawo rubba abdin kayyisin kaga nan ma rubba ta zo a farkon zance kenan ma'ana an buɗe zance da ita shine at-tasaddur sharadi na farko kenan sharadi na biyu wala yaliha lismu kuma suna baya biyowa baya gare ta sai na kira ma'arifa ba za ta biyo bayan ta ba kuma ta yi aiki fishe sa zaka ga abdin na kira fishe sa can suka ce ruba ma maɗin nan na kira ce an gane ko? ba ma'ana allazi gare ta ba in kuma suka ce a za ta yi ɗaukar ma'ana allazi amma sai dai kuma ba za ta yi aiki ba ba za ta yi aiki ba sai a yi watsi da ita saboda haka a nan dole inda ana son ta yi aiki to ka mata na kira na kiran ma suka ce labudda an ta kuna mausufa dole sai an kawo mata sifa sai an kawo mata na'at eh dalili saboda a rubbaɗin harafi ce an gane abin da zai biyo wa baya gare ta kaga an ce dole zamo na kira to kaga bai wadatarwa a buɗe zance da na kira dole sai na kira da in ta zama mausufa wala ya juzo libtida bin na kira malam tufitka inda zaidin namira haka ibnu malik ya ce sau haka ba a buɗe zance da na kira sai dai in na kira ɗin ta ba da fa'ida kila ta zama mausufa ko kuma wasu abubuwa ne da aka ambata ka inda zaidin namira yawwa to wannan kenan saboda haka a nan ba za ka ce rubba zaidin marrabina ba saboda mi zaidu ma'arifa ne sai dai ka ce rubba zaidun marrabina a nan to shi wanda yake da sana'a arabiya da ya ji ka ya san cewa ya to nan dalilin da ya sa baka yi jarra ga zaidu din nan ba saboda zaidu din ma'arifa ne rubba bata cika sharuɗa da zai sa ta yi jarra ga shi zaidu din saboda zaidu din ma'arifa ne wanne kira shi ne ma dalla ala ghairi mu'ayyan ko kuma ismun shasi'un fi jinsihi ya an ce rajulun misali kaga amru na iya shiga zaidu na iya shiga ahmad na iya shiga ila akhirihi amma an ce zaidu ha kaga ba amru ake nufi ba ba ahmad to shine bambanci to saboda haka in ma'arifa ta biyo bayan rubba eh to a nan tulga ma'ana za a ajiye aikinta na jarra sai ka ce rubba zaidun marrabena a nan sai ka ce rubba harfu jarrin mabniyun ala alfatahi mulghatun la amala laha zaidun ismun marfu'un bil ibtida'i marrabena sai ya zama jumla fi mahalli raf'in khabarun li zaidin an fahimci wannan ko? eh to wannan sharaɗi ne shi yasa can farko farko yace fa kullu ma rubba alaihi tadkhulu fa innahu munakkarun ya rajulu an yi sha baya al-imam al-hariri yace duk abin da kaga rubba ta shiga a kansa to na kira yana nufin in kaga ta mai jarra ba bai yiwa kwata-kwata suna ya biyo baya gare ta sai na kira ba shi ake ne ana nufin ya biyo baya gare ta kuma ta yi aiki to fa innahu munakkar an fahimci wannan ko rubba zaidun larabcinka yayi yayi in ka faɗe shi a haka amma inda za ka samu matsala kawai kai mai jarra nan ne matsala take nan ne matsala take hukunci ta- hukunci na uku da ya kawo yawa sharaɗi na uku shine wanda mun ka faɗa wanda bai ambata ba shine an takuna nakiratu mausufatan wa taratan wani lokaci tudumaru ana ɓoye rubba ɗin ba'adal wawi bayan wawun sai a kawo wawun kawai ka ƙaulihim kamar zancensu wa rakibin bajawi so tari na haɗu da wani saman abin hawa bajawi ɗan ƙabilar bajawatu hiya ƙabilatun min ƙaba'ilil arab an ce suna da raƙuma da masu kyau Eh, suna daga cikin ah, nau'ukan larabawa inda suka shahara da kiwon raƙuma kuma raƙuman suna da kyau sosai to bajawatu ake kiransu to a nan da ya ce bajawi intisabin rakibin ne an kai yawon ɗin na yawon nisba ce mun yi an- an- an- an- an- an- an nisba a cikin a tufafatul wardiya to a nan an ɓoye rubba ai asuluhu wa rubba rakibin so tari mahayi akan samu mahayi raƙumi bajawi wanda ake nasabta shi zuwa ga ƙabilar bajawatu kamar faɗi imru'ul qaisi wa lailin kamaujil bahari arkha sudulahu alayya bi anwa'il humu- humumi liyabtali imru'ul qaisi cikin mu'allaqarsa in kun duba za ku ganta cikin shu'ara ya ce wa lailin so tari ai wa rubba lailin sai ya ɓoye rubba sai ya ce kai wa lailin eh to shi yasa an kawa laili din jarra to da ka gani sai ka ce a, to ko ya ko yana nufin rantsuwa ne a ba rantsuwa yake nufi ba sai ana kiranta da wawu rubba eh to sai ka ce wa wawu rubba mabniyun alal fatahi la mahalla laha min al-i'rabi laylin ismun majrurun bi rubba mudmaratan ba'da al-wawi saboda haka rubba din tayi jarra anan ba wai wawun ba saboda al-mudmaru kal mazkuri a ka'ida ta nahau duk abin da aka boye to daidai yake da wanda an ka bayyana to ai sai ka nemi sani eh kamaujil bahari ya ce kamar taguwar ruwa ce taguwar teku arha da ta sake su dulahu sitarta jam'u sadal alayya a kaina bi anwa'il humumi tare da nau'ukan baƙan ciki jam'u hamme liyabtali domin daren nan ya jarabe ni To, wannan shi ne ƙarshen wannan babi ko? To kuma nan za mu da sa'aya. Idan mun dawo sai mu yi huruful ƙasami. Eh, a nan shi ya ware su daga huruful jar wa in kana min huruful jar. Eh, to darasin da muka yi na ƙarshe a cikin nazumul muqaddimatul ajrumiyya mun dan yi bayanin ma'anoninsu. Mai so sai ya koma can ya ƙara samun آه، ƙarin bayani akan ma'anonin su harufan jarra subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh